الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 119 muna cikin suratul safat mun dauko bayani a aya ta wato shidda har zuwa aya ta takwas dai sai kuma lokaci ya muna halinsa dai muna cikin waɗannan ayoyin to a yau da yadda Allah subhanahu wataala za mu koma a aya ta wato shidda kina a cikin suratu safat sai mu ɗauko bayani muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu yi kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akan tashi ne wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna zayyana as-sama'a ad-dunya bi zinatinil kawakib mun fada a dazu imamu asim al-kufi da imamu hamza al-kufi sun karanta bi zinatinil kawakibi inda za a faɗi harafi na ƙarshe sannan kuma kina sun yi wato sun yi zinatin tanwini sannan kuma sun yi wa alkawakibi wato kasra mun gane wannan ko imamu shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi ya karanta bi zinatinil kawakiba yayi tanwini kuma yayi ma kawakib mi wato abin nan fatha kenan bambancin shi da waɗancan fatha da kasra ta ba'u shi yana yin fatha su ko suna yin wato kasra su imamu asim da hamza ko mu ce imamu hafs rawi na asim ba ba imamu asim ba tunda hafs sai kuma sauran qurra suna karanta bi zinatil kawakibi ba su yin tanwini sai su yi wato kasra guda shi ma kawakibi su yi masa wato kasra mun gane ko da muka zo wajen taujihin waɗannan qira'at in ka duba cikin qala'idul fikr a a safha ta 143 an gane ko kenan mun faɗa cewa bi zinati nil kawakiba ita zinatin tun farko in kana so ka gane karatun da kyau shin zina suna ne na abin da ake yin kawa da shi ko ko zina nan suna ne amma wanda ya zo wurin masdar na tasyin zayyanawa daga nan fassara take farawa ko da to suna ne yana asalin shi na suna kawa ko kuma a'a yana matsayin masdar na tasyin kawa kawatawa ba sani kuma fahimta ba to daga nan fassara za ta tashi to in mun ka ɗauki cewa zina mun ka karanta shi bi zinatinil kawakiba kenan sai da manto azina na an ɗauke ta bi ma'anar masdar an gane ko ko ismul masdar kenan alkawakibu maf'ulun bihi sai ta kuma matsayin maf'ulun bihi kenan inna zayyana sama a duniya bi tazyinil kawakib an gane ko sai ya zamanto to tazyin daga zayyana ne yuzayyinu tazyina masdar ne na zayyana shi ko masdar yana aiki irin aikin da fi'ilin shi yake yi muna ganewa yawa sai ya zamanto kenan bi tazyinil kawakibi sai ya zamanto kenan bi tazyinillahi alkawakiba an gane ko kenan sai ya zamanto nan masdar ne mudafun ila maf'ulihi in an ka ce masdar ne mudafun kuma ila fa'ilihi sai da mutu bi tazyinil masdar ne mudafun ila fa'ilihi tunda alkawatib shine matsayin maf'ulun bihi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan shine abinda sun ka ce sannan kuma koko ita zinakin ba masdar bace tana nan matsayin suna an gane ko yawwa to in tana matsayin suna a wannan lokaci sai ta zama to kenan badali na ya an ce badali madadin abu badal ana haushi ne madadi ko to badalun ne na alkawakib alkawakib kina tana da matsayin badali ne na eh, zina alal mahalli kina akan mahallikinta domin zayyan sama a duniya bi zina duk da yake yana da ba'u amma a haƙiƙani matsayin mafulun bihi ne tunda kamar in an ce Allah ya ƙawata sama dami da ƙawa to ita ƙawan nan ita ma ai matsayin abin da an kai aiki ne da shi ba sai kun fahimta ba to sai da mun to duk da yake ta ɗauki kasra a ƙa'ida nasu ba kamata ta ɗauka to shi yasa sai an kace mata bi zinatin alkawakiba ta ɗauki kasra saboda ba'un amma matsayin i'rabin ta a mahalli yawa kamar yanzu in ka ce jalastu alal kursi in ka ce jalastu ai shi alal kursi jarun wajurun ne muta'alliq bil fi'l amma a haƙiƙa ai maf'ulun bihi na dan ba a cewa jalastu al kursi yana mun gane ko to madalla shi ka sun ka ce to sai ka kaddara a'ani kinan inna zayyana sama ad-dunya bi zinatin sai ka ce a'ani al-kawakiba ko kuma alkawaki bai zama to badali ne na sama sama a duniya mun kawata sama ta duniya badalul ijtimal ya an ce badalul ijtimal shine kamar badali wanda wani abu ya kumshe wani abu ba badalul kulli min al-kulli ko badalul ba'd min al-kulli kenan inna zayyana sama'a dunya sama'a dunya bi zinatin bi zinatin sai kace alkawakiba kenan alkawak as-sama'u allati ishtamalat ala alkawakib saboda ta kumshi taurari domin taurari a cikin ta suke ba sai kun fahimta ba sai mun tubadar da ishtimali yawa to wannan shine qira'a da tayi tanwini kuma tayi nasba na alkawakib in muka dauki qira'a bi wato tunda wanga qira'a ce ta imam wato abin nan shoba shi ne karanta bi zinatin ilkawaki ba ko ba haka ba idan muka ɗauki ƙira'a ta hafs rawi na asim da hamza su kuma sun karanta bi zinatin ilkawaki bi an gane ko to a wannan tunda akwai tanwini to yanzu muna da abubuwa wato guda biyu sai da manto a nan bi zinatin lil kawakibi ala anna al murad bi zina ma tuzayyanu bihi in an dauke cewa kamar abinda ake kawa da shi kinan tana da matsayin suna an gane ko wa qat'iha an al idafa kuma ba hukun yayi idafa sai bai idafa wutun da ya mata tanwini an gane ko to al kawkabu a wannan wuri atfu bayani ne ira matsayin atfu bayan kamar atafi na bayani bizinatin kawa sai an ka ce alkawakib sai an kai atafi na bayanin wace kawa ce ake nufi ko ko badalu ba'dhin sai da mutuwa a badali na na ba'du bizinatin ai kawa yawa gare ta sai an ka ce to alkawakibi sai da mutuwa badali na na zina in mun ka dauki cewa a ita matsayin masdar take an gane ko tana matsayin masdar kirin tazyin to sai muka ce bi zinatinil kawakibi sai da manto kenan nan ju'ilatil kawakib an sanya kawakib su ne zina mubalaghatan kamar matsayin mubalaga ce an kai an gane ko bi zinatinil kawakib bi tazyinil kawakibi kamar an maida su taurarin su ne kawar kansu saboda tsananin kyawunsu in mun ka ɗauki kuma cewa kira'awa ta baƙiyya wanda sun karanta bi zinatil kawakibi sai da mutu an yi idafa zina ne zuwa ga alkawakib min idafatil a'ammi alal akhassi an yi idafan mai hadewa akan wanda yake takaitacce keɓantacce lil bayani kamar don ai bayani ka saubi khuzzin kamar ka ce saubi na khuzzi wani nau'i ne na kalli da ake makhuzz ko min idafatil masdar ila maf'ulihi ko ko an yi idafan masdar ne zuwa ga mi zuwa ga maf'ulin shi kenan zayyana alkawakiba mu mun kawata taurari fiha a cikin sama ko kuma a'a min idafatil masdar ila fa'ilihi an gane ko bi an zayyanat alkawakib su tauraru sun yi mi sun kawata sama sai ya zamanto sama ita ce mafulun bihi in ya zamanto kuma Allah ne ya kawata eh, tauraru sai ya zamanto mi al- Allahu ismul jalal shine fa'ili ko ka ce zayyana Allahu al-kawakib ko ka ce zayyanatil kawakibu samaa kina al-kawakib tana iya zamantowa fi mahallin eh, abin nan eh, nasbi ko ta zamanto fi mahalli ar-raf'i mun gane wannan da kyau to yanzu ƙarin bayanin da zamu yi zamu koma cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safhata 620 wato da takwas kenan eh, zuwa ta 629 da yazo wajen wannan tawjihul qira'at ya faɗi kowa da wanda ya karanta to amma ya za ya faɗi ma'anar su in mun ka dauki qira'a bi zinatil kawakibi an gane ko ita ce kira'a ta jamhur ya ce to yadda za a fassara shi shine zayyana sama'a mun kawata sama bi daw'il kawakibi da hasken nan na taurari wa husniha da kyawunta haka za a fassara bi zinatil kawakibi idan mun ka dauki kira'a bi zinatil kawakibi yace to al kawakib badalan min az zina madadin ta take kenan sai da mun to li annaha hiya domin zina ita ce mi ita ce al kawakib a wannan kira'a kama ta ƙulu marartu bi abi abdullahi muhammad falma'ana zai inna zayyanna sama a duniya ko bilkawakin mun kawata sama duniya da mi da tauraru domin taurarun su ne mi su ne kawat a wannan kira'a bi zinatin ilkawakibi in mun ka ɗauki kuma kira'a bi zinatin ilkawakiba sai da manto ma'ana ha zayyanna sama a duniya mun kawata sama duniya bi an zayyannal kawakiba fiha saboda mun kawata tauraru a cikin ta hina alqaina ha fi manaziliha lokacin da muka dauki tauraron muka jefa su ko muka dora su a wurin su waja'alna ha zatu zata nur mun ka sanya taurarin mu abuta haske ko kuma a wannan qira'a bi zinatil kawakib shi bi zinatin sai da mun to al kawakiba bin nasbi badalina na zina kamar yadda muka ce cewa a qira'a ta zinatil kawakib badalina لأن قوله بزينة دومين شي بزينة في موضع نصب أصل شي ورين نصب هيك كمان دمك تشي كمان كتشي جلست على الكرسي أي مثلا مفعول به شي أما دي أنا هنا أبا أتشي مفعول به دم بقى أتشي جلست الكرسية mun gane wannan da kyau to kadiba kuma cikin ad-durrul mas'un fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi dan saboda kaga ƙarin wato tawjihat wallahu ta'ala a'lam Allah ce to wa hifzan su waɗannan abin nan tauraru musun ya su tsaro ne min kulli shaytanin daga kowane shaytani marid mai taurin kai marid nan da dalun na ba da dodon bari balle kace rashin lahiya la yastanba'una ila al mala'il a'la la yastanba'una asalin shi la yatastanba'una la qira'a ta hafs da hamza hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf la yastanba'una sai an kame da ta'un ta koma sinu sai an kace la yasma'una la yatasamma'una kidan ba sa iya saurarowa sauran sun karanta la yasma'una ba sa saurare an gane ko to wasu sun kace ba sa saurare nan kamar an kore musu ji amma ana nufin wannan abin da suke son su ji ba sa iya sauraren shi wasu suka ce a la yasma'una asalin shi la yasma'una ilaihi ba su iya sauraro magana da sun kasance suna iya saurarowa wa yuqdafuna min kulli janib ana jefa su ta ko ina wannan da sun kasance suna saurare amma daga baya ne aka hana su suka ce wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada sai Allah ce illa man khatifa al-khatfata sai wanda ya dan fisgo abin da ya fisgo fa atba'ahu shihabun saqib sai kuma shihabun yula wuta da ke fitowa cikin tauraro sai ta biyo shi saqibun wanda take mai haske mun gane wannan ko to yawwa sai Allah ce fastaftihim ka tambaye su su mutanen makka daga fatawa ne istafti ka nemi fatawa gare su kenan ka tambaye su ahum ashaddu khalqan shin su ne suka fi tsananin halitta suka fi karfin jiki an gane ko amman khalaqana an gane ko ko ko wanda mun ka halitta an gane ko ma'ana shin su ne suka fi halitta tsarhin halitta cikin halittun ko ko misali wasu halittu da mun ka wadanda ba su ba tabbat da yawa daga cikin halittu su jikin da adam ba wani karfi gare shi ba an gane ko su suka fi kayan halitta ko ko wanda muka halitta wanda ba su ba ai akwai halittu wanda sun fi su karfin abin nan kamar da Allah ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha eh a alqur'ananci inna khalaqnahum min tinin lazib Allah ce mun halicce su daga ƙasa ko tabo lazib shine mai yabki mai dahewa mai dan faluwa kamar irin kwal saboda ƙasar lokacin da aka kwaba ta mata ruwa ta zama to tana da yabki to kaga in an taba ta sai ga tarihi ta ɗaya ga jikin mutum tambayi masu kwabin laka waɗanda waɗanda suke kwabin laka wanda ake shahawa in lokacin ruwa ya yi kusa sai ka iske kafafun mutum ya ƙara aiki sai an kawo bokiti biyu wani lokaci sannan ya wanke kafafun shi eh in yaro ya shiga ba kuka sai kai bai eh ta sai an sai an samu manyan sun hiddo shi an gane ko kuma wannan laka in aka kwaba ta to ya kamata a sa alama don inda daddare na baka labari sai ka ji ka cikin ta wani yake bani labari wato wata rana zai je wajen hira ka san in mutum zai tsaya wajen hira wajen wajen budurwa ta kuma take son aure sai ka ce wani lokacin ko sallar isha ibn ya tsaya ya wanka ya kai na awa guda an gane ko sannan a shirin ta wajen hira a sa takalmi ya ce ya sa ya yi wanka irin wannan wanka bai ce min bai yi sallah ba dai ya yi wanka ya sa complete cc an kawo sule an watsa ana tahiya guda-guda an gane ko za a tahiya wajen wajen hira ya ce bai sani ba da daddare na kawai yana tsakar tahiya na tsakar tahiya kawa sai guda ko da ya kudum sai ji ta kai har ƙasa cikin laka ya ce ya tsaya ya yi tunani bai rasa abin da zai yi ƙarshe dai dole da cire kawai gida an kafuwa to Allah ya kyauta zuwa wajen hira akwai hatsari gare shi in dai ba arbina da kai ba wa kaga irin wajen hira ta hasara da aka yi babu ta kuma ko da zaka zo ka hira in dai ma aure da ya kamata a sanar da zaka zo a barka ku gana da kai da ita a gani ko abin shi na yiwa in to amma ina kuma in kana zuwa wajen hira ko da ba irin wacin hira ta arbi ba to sai ka bakin ciki bai kare maka don wani da ka iskewa kuma a ce ka yi jira shi ko wani gani ka yi hakarin shi jira to in ma baka je liman masallaci ba ka je budurwarka tawo ka san wani bai iya jin rima amma budurwa ta shirya iya ta can ta take ta jiran ta ko babu kowa kuma tana iya zaman ta sai ta yi awan nan guda sannan ta hito kuma ta ce maka sai gobe eh Allah ya kyauta to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce bal ajibta wa yaskharun kai annabi sallallahu alaihi wa sallam bal inji malaman zori a aha ajibta kai mamaki kai annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yaskharun su ko suna izgiri ko ba ka nan bane domin wanda ya san girma Allah ya ga ana wasa da ayoyin Allah ya san abinda aka wasa da shi ba abin wasa bane kuma kamuwan Allah ba mai so bane shi yasa Allah ce bal ajibta wa yaskharu mun gane ko wannan ita ce wato qira'a ta jamhur eh imamu hamza da imamu al-kisai da imamu khalaf wadanda qurrani da kufa sun karanta bal ajibtu bal aha ajibtu ni Allah na yi mamaki an gane ko wa yaskharuna ku su suna izgidi to waɗanda suna da cewa wato kamar ayatu sifat kira an fassara da wannan to ya Allah yake mamaki tunda bai faɗa mana kaifiyar yadda yake mamaki ba sai mu bar sani gare shi amma dai tunda Allah ba da labarin yana mamaki yana mamaki kun gane ko to Allah ce to kuma wa idza zukiru idan an kai musu wa'azi kai la yadhkuruna ba sa karɓar wa'azi kaji matsalar shi yasa kai hattara ya zamanto a ce ana yin wa'azi kai baka karɓa kare ka ta ƙari alamun halaka sun fara bayyana gare ka to idan muka zo cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo wajen qira'a la yasma'una an gane ko hafs da hamza al-kisa'i da khalaf an gane ko waccan qira'a kuma la yasma'una suka ce ita qira'a la yasma'una min as-sam'i daga sam'una kenan sami'a yasma'u tana da nazair muta'addida fil qur'an al-karim kamar inda Allah ya ce wa anna kunna naq'udu minha مقاعد للسمع فمن يستمع الآن كذا تخفيفي ني للسمع دغ سمع يسمع سمعا فمن يستمع الآن كذا استمع انا شيكو مخفف ني شيما sai dai wancan sulasi ne wannan kuma istama khumasi ne shi ko qira'a la yastama'una ila al-mala'i al-a'la min bitashdid yastami'u da asalin shi to karshen ta da ita ma za ta koma zuwa gami zuwa ma'anar saurare an gane ko nahnu a'lamu bima yastami'una bihi kaga nan yastami'una aslin shi istama'ani an gane ko id yastami'una ilayka wa idhum najwa id yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura taw ita ko qira'a bal ajibta wa yaskharun qira'a ta hamdu da kisa'i da khalaf bal ajibtu kidan nayi mamaki sun ka ce qira'a bal ajibta wanda zamiri yake koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali tana da ana taujihin ta inda Allah ya ce wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum in za ka yi mamaki to kai mamakin fadar su an gane ko Allah ya ce to wa idza zukiru la yadhkuruna in an yi musu wa'azi ba sa karɓar wa'azi wa idza ra'aw ayatan in sun kaga wata aya yastaskhiru sai su yi izgiri da sun kace wata ya tsage in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabin Allah ne Allah an karu an karu musu Allah wata ya tsage bi an kai su ko ba Allah ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir sai ce kai sihiri na su musu yarda ba to kaga kenan shi yasa turo musu ayoyin bai da amfani a dai bar su wanda an da rabon tuba shi tuba wanda bai da rabon tuba kuma iya haɗu da mala'iki magana ta ƙari sai Allah ya ce ni wa qalu kajiya gashi nan ba in hadha illa sihrun mubin suka ce wannan ai ba kun bin illa sihiri bayyanani an gane ko to a idza mitna wa kunna a idza mitna wa kunna abin nan wa kunna turaban ko a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna da babu usuna a nan kurra dama abinda za mu ɗauka wajen tauji shine abinda ya shafi wato istifhami da rashin istifhami wato imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madaniyan da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri waɗanda guda hudu na farko sun karanta da tambaya an gane ko kina a'iza shi ko na biyu sun karanta shi bil ikhbari ba da labari kenan sun karanta shi inna la mab'uthuna ba su kara a inna ba mun gane ko shi kuma imam ibnu amir ad-dimashqi na farko ya karanta shi ba da tambaya ba bil ikhbari kenan idza mitna wa kunna turaban wa idaman na biyu kuma sai karanta shi tambaya a inna la mab'uthuna su ko sauran sun karanta a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a nan taujihin da za mu yi ba tare da sai mun koma mayar da suke karantawa ba da idhal da kuma sauransu tashib tunda wannan bai da alaka da ma'ana kai tsaye na tambaya wanda ya karanta da tambaya da farko na biyu da bada labari kenan tana yiwa wancan na farko da ya zo tambaya yayi na biyu kuma sai ya bada labari kenan sai mutu tambaya don izgili da musu bada labari shi ma don izgili da musu wancan wanda ya karanta na farko da bada labari kenan ya bada labari ne don don izgi don izgili ko in ce sun bada labari don izgili da wulakantarwa na biyu kuma sun yi tambaya ta musu shi ko wancan wanda ya zo da tambaya guda biyu kenan duka tambayoyi na sun kai guda biyu na izgili da nisantarwa ko kuma a'a wancan can da sun ka shafe tambaya ta farko da wanda ya shafe tambaya a na biyu sai da mutu duka an shafe hamzatul istifham ne wancan kira'a da ta zo da tambaya a wurare guda biyu ita ke nuna haka mun gane wannan almuhimmu dai kahirrai sun yi tambaya ko sun ba da labari sun ce idza mitna wai labari yake bayarwa kamar wani da zai zama wuri sai ce in mun mutu wa kunna turaban mun zan kasa wa aidaman mun zan kasusuwa an gane ko kaga da labari yake ba suwa to wanda yace a idza mitna tambaya shi cikin mutanen shi wai idan mun mutu wa kunna turaban mun kazan kasa wa aidaman mun kazan kasusuwa wanda ya karanta inna lamabu'usura sai ce a kai an ce wai jama'a in mun mutu wai tada mu in mutu ana tada mu labari yake basuwa a inna da mabu'ufu ne shi kun ga tambaya ke wai jama'a wai wai an ce wai in tambaya gare ni wai wai in mutu wai wai ana tashi ya izgi so as-su'al lil-istib'ad tambaya ce ta nisantarwa wal inkar da musu da suke yi suna ganin wannan abin ba zai taɓa yiwuwa ba an gane ko wal istihza kuma da izgili to ba su isuwa ba sun ka ce awa aba unal awwaluna kaji wata sabuwa an gane ko kenan a tambaya ce wa aba unal awwaluna a yanzu kuma tambaya nake jama'a wa aba unal awwaluna da iyayen ku na farko hmm an gane ko kaji irin tambayar da suke yi wato ta izgidi amma idan muka duba abin nan awa aba'un al'awwalun imamu kalun wanda rawi ne na nafi' al-madani da kuma ibnu amir ad-dimashqi da imamu abu ja'far al-madani an gane ko sun karanta au aba'un al-awwaluna an gane ko au kiran nan au tana iya daukar wato atafi kenan sai da mutu da ita da wa aba'un al-awwaluna sai da mutu atafina a inna lamab'utuna au aba'un al-awwaluna ko ta zama to a wannan qira'a ta wato qalun da muka faɗa da ibnu amir da abu ja'far au ko ta zama to bi ma'anar wawu kenan sai ta zama to kenan da ita da waccan qira'a ta tambaya duk sun tafi tare kenan awa aba'un al-awwaluna kenan wa aba'un al-awwaluna tambaya dai abba a kawo ba sai zama to atafina akan lamab'utuna au aba'un al-awwaluna wa aba'un al-awwaluna ko kuma dauki au littanwi'i au aba'un al-awwaluna shin ko iyayenmu na farko za a tayar da su au aba'un al-awwaluna kidan za a tayar da mu au aba'un al-awwaluna ko ko ba mu za a tayar ba iyayenmu na farko za a tayar ba sai ko mun fahimta ba eh ka san tambaya ce wato ta izgidi an gane ko yawwa tawo kenan sai ya zamanto in an ka ɗauki cewa an karanta bi iskanil wawi kenan ta zamanto ta atafita li ahadi shay'aini wa qur'a bi fathiha to ya an ka karanta bi fatha awa aba'una al-awwaluna kenan an sake maido hamzatul inkari sai zamanto aba'una matsayin mubtada shiki khabaruhu mahdhufun kenan awa aba'una al-awwaluna mab'usuna su ma iyayenmu wai ta yadda su za a yi ya an karanta da an kama wawon fata na fata an fahimci yawwa wasu kuma sun ka ce a'a shi awa aba'un al'awwaluna atafina akan mahallu inna wasu muha aw ala damiri mab'uthuna kinan mab'uthuna hum a inna la mab'uthuna nahnu wa aba'una shine imamu zurkhani yojin i'rabi yace akan shi kina atafina akan damiri na mab'uthuna nahnu tunda nahnu kin yana dauke da mab'uthuna yana dauke da zamiri nahnu ko ko inna wasmuha dama asalin sunan da abbayan inna an gane ko kahin inna ta shiga cikin shi yana matsayin yana matsayin mutada inna muhammadan jalisun asalin shi muhammadun jalisun to da inna da abinda an kai mata atafi gaba ɗaya za a haɗe su a matsayin su matsayin mubtada to tunda mubtada ne ce na sai ayi asfun ala mahalli inna ala mahalli ismi inna shi sunan inda asalin shi mubtada ne shi yasa sai an kai atafin sunan da zo bayan shi an ka dauke shi a matsayin wato i'rabin sa ba a hankalta mai yanzu inda ta shiga cikin shi ba sai da to asfun ne ala al mahalli la ala al lafz mun gane sun ka ce to Allah ya ce qul in tabihu wajen a idza mitrakin nan mun ketare wato abin nan mitna ibn kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da ibn amir al-dimashqi da shu'ba rawi na asim al-kufi da abu ja'far al-madani da imamu yaqub al-madani sun karanta a idza mut mutna mutna daga mata ya mutu kenan shi ko sauran sun karanta a idza mitna daga mata ya mitu mautan an gane ko sannan kuma ana iya cewa wato mata ya matu duk laraba suna faɗa yawwa eh Allahumma amin sun ka ce wa aba'ul al-awwal har da iyayen mu na farko to qul na'am ka ce eh shine amsa ko Imam al-Kisa'i ya karanta qul na'im ka ce eh duk da ma'anar shakaran da shi duk Kisa'i inda na'am ta zo yana karanta shi na'im wa antum dakhiruna ko ku kuna kaskantattu fa inda ma hiya zajratun wahida ai ba komai bane illa tsawa guda fa idahum yanzuruna kuma kadan bane eh sai ga su tsaye suna kallo can cikin suratul zukhruf sai ce mi fa thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna ce akwai qiyamun nan kuma babu qiyamun Allah rabbmu mai hadda alqur'ani ai hattara eh Allah ya ce ga su tsaye wa qalu sai su ci qalu sun ci amma za su ci ne tun da kiyama bata tsaye ba malamin misbahu wa qalu ya waylana hadha yuqti su ce ya kai can wato wanda ranar sakamako ce hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibuna kenan na an shahi yuqalu lahum za a ce da su hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibuna wannan shine yini na rarrabewa wanda kun kasance kuna karyatawa da shi kuna gariya ko to kaji yadda wato wannan shi ke. to yanzu dole za mu tahi abin nan taujihil alqira'at wajen idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinuna ko ba haka ba yawwa kenan wannan mun yi zancen shi a cikin suratul ra'ad mun yi zancen shi a cikin suratul isra yanzu ma cikin abin nan mun yi zancen shi wanda ya karanta da ikhbar da kuma wanda ya karanta da wato abin nan kenan in tambaya biyu ce tambaya ce ta wulakanci gudan kuma in labari ne na farkon ne ya zo labari ko na biyu duk dai ba da labari ne na iskilci Allah kai mu saki to sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayanin yadda halin mushrike da kasancewa ranar tashin alkiyama da irin tambayoyin da za a musu an gane ko to za an ka zo an ka ce innakum lazaiqul azabil alim za a ce da su za ku dandane azaba mai radadi wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'maluna ba abinda za a sakan ka muku da shi sai abinda kun kasance kuna aikatawa sai an ka ce illa ibadallahil mukhlasin sai bayan Allah waɗanda al-mukhlasin an ka tsakakar da su mukhlasin ita ce qira'ata nafi' da asim da hamza da kisa'i da khalaf an gane ko sun karanta al-mukhlasin waɗanda Allah ya tsarkake su Allah ya sanya mu daga cikin su sauran sun karanta illa ibadallahi al-mukhlisina masu tsarkake niyoyin su da ayyukan su an gane ko yawwa dama ko sai wanda Allah ya tsarkake yake iya tsarkakuwa ko ba ka dan bane to wannan shine alaka tsakanin waɗannan qira'at to sai Allah subhanahu wataala ce ulaika lahum rizqum ma'lum waɗannan suna da arziki sananne in an ce sananne a to ai mu san shi ba ba su san komai sai abin da ni Allah ya sanar da mu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim kuma karan bane kuma da an ka ce sananne sanin da mun kai mai na suna ne tunda ba mu zo mun ka taba shi ba na fata an fahimta dan kaka ce a to an ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum kuma ukhfi lahum min qurrati ayun kuma gashi nan kuma an ce ma'lum a na ana nufin sani ba ku sani ba sai abin da Allah ya sanar da ku kuma di akwai abubuwan da Allah ya boye ba wanda ya san su kenan babu yadda da ai ko da an ce maka aljanna akwai ruwa yo ai baka taba shan ruwa aljanna ka ji da suke ba tunda ruwan aljanna kawai jin labarin suna kai mun gane ko Allah ce fawakihu suna cikin ni'ima ko suna da kayan marmari Allah ya ce wa hum mukramuna su abin girmamawa ne dalili kuma sun girmama Allah sai Allah ya girmama su wanda kuma ya walakantar da al'amarin Allah to shi ko muhan zai tabbata walakantacci aljaza'u min jinsil amal hal jaza'ul ihsani illa al ihsan Allah ce to fi jannatin na'im suna cikin aljannan ni'ima Allah ya sanya mu daga cikin su ala sururin mutaqabilina suna akan wato gadaddaji ko gadaje kenan mutaqabili da malamin suwafu daga kabru na gaba mutaqabilina suna fuskantar juna domin aljanna babu kiyayya amma da ka haru da mutumin da ba ka so to kowa haka na zai yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tadabaru kakku ba juna baya ko mata da miji kaga an kwanta ana kallon juna to nan da mai daɗi ta randa ta yi zahi to in ma an kwana shi da guda to nan da an bai sa'a randa ko ko in kana da wayo zaka iya gane da sha'anin mutane shi ki wallahi Allahumma amin Allah ce yutafu alaihim ana kewayawa akan su bi ka'atin a gane ko da kuma kana iya cewa kofi kofi ko modaye min ma'iyin kadiba cikin wato i'rab al-Qur'an al-Karim al-jadwal fi i'rab al-Qur'an al-Karim koko i'rab al-Qur'an al-Karim wa sarfuhu na Mahmud Abdul Rahim As-Safi ya kawo magana guda biyu na malaman sarfu ma'ini dai wanda yake kukugowa shi kai giya ta aljanna kukugowa na ta kai ba irin giya ce ta duniya ba mun gane ko to da an ka ce yutafu alaihim ai ba wanda zai kewaya ba alarma ai da kewaya wani ne da kewayawa eh fa'ilin a alqur'anance eh yatufu alaihim wildanun mukhalladun ga fa'ilin Allah ya kawo ko dan qur'ani da siyar da wanda kuma ina son ku rika gane munasaba ne tsakanin ayoyi wa yutafu alaihim bi aliyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira sanin ce wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun ka samo siffar su yaran wanda suke kewaya musu a alkur'anance wanda babu shakka a cikin shi to sai Allah ce mi bai do'a ita wannan giya ta aljanna faraci lazzatin mai daɗi ba irin wata duniya mai daci ba don wata giya ta duniya ma ana shan tana ana rufe idan kamar doli ka ba da kuɗin ka kuma bai zan dole gare ka wani mai tallan maganin zahi a akwai maganin shi ɗaci gare sai ya ce a sha a ɗar mai hoska kuma a biya are ku an gane ko to sai Allah subhanahu wata'ala ce la fiha ghaulun ita giyan nan ta aljanna babu ghaulun a cikinta ma'ana ba ta tafiyar da hankali an gane ko ghaul asalin shi daga abin da ake ce ma dodona an gane ko dodo kuma ba a taba gani ba ne sai ga bawo ya ce dodo dodo dodo in dai ba dodo ne tawaye ba amma shi wancan dodon da wanda aka faɗi jiji har da zuwa taba gani ne ba ba san kuma da taba gani shi ba babu wato la fiha ghaulun ba ta tafiyar da hankali wala hum anha yace mi yunzafuna ko ba ka dan bari yawwa to idan muka duba wala hum anha yunzafuna kenan ba ta ba ta ba a sa musu ciwon kai ta fuskar shanta imamu hamza da kisa'i da kharaf sun karanta wala yunzifuna ba sa ciwon kai an gane ko ko ko ba sa yin maye yunzifun an gane ko kenan lafiya gaulun ma'ana ba ta sa wa ciwon kai an gane ko abin nan wala hum anha yunzifuna kun ba ta sa su bi maye to wannan shine kamar yadda abin da suka karanta in ka koma can cikin suratul abin nan suratul waqi'a an gane ko ita ma akwai aya mai kama da wannan to duk da ke mu kai can ba amma dai yana da cewa ayi tunjihin qira'at kin da sun ka zo anan da Allah subhanahu wataala ya ce يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين ستمي لا يصدعون عنها باتا ساسو تشيون كي شين لا يصدعون لغا الصداع شين تشيون كي ستمي ولا هم ولا ينزفون يوا نم بابهم an gane ko to idan muka duba a nan cikin suratul suratul waqi'a al-kufiyuna in muka ce alkufiyuna a kira'a goma asim da hamzar kisa'i da khalaf in an ka ce alkufiyuna a kira'a bakwai ana nufin asim da hamzar kisa'i shi khalaf rawi ne a can na hamza wala yun zifun ba sa ciwon kai wala yun zafun ba a sa musu ciwon kai kenan sai kai hattara ka bambanta abin nan tsakankaninsu kenan بكسر الزاي أتكين سورة الصافات شي آسم بيتكين سو بيتكين ما سكرن تادمي da kasra shi yana cikin masu karanta da fataha wala hum an hayyun zafuna amma a cikin suratul waqi'a shi asim yana cikin kufiyuna da asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta da kasra wala yunzifuna an gane ko to Allah ce wa indahum qasiratu tarfi'in akwai قاصرات الطرف قال مصباح قاصرات الطرف masu takaita ganin su an gane ko shine qasiratu tarfi ba ta kallon wani namiji dan ka san babu tashi hankali irin mata ka tana kallon wani kuma tana so ne shi sa rikicin duniya bai kare ba yanzu na in ma wani kasashen da akwai ta'addanci na irin su America irin su Los Angeles kin inda akwai bindigogi a halin mutum an gane ko ko mutum shi maka sharri ko shi daure ka tunda ba ta shiri ko wanda suka so aure tana kallon ka kai ba kai mai lahin wani lokacin ma baka ma san kai tana son ka ba amma sai shi ta kiyaya da kai gaban zabi yi an gane ko yawwa tu'in jam'i na al-aina'u aina'u mace wadda adda manyan idanuwa sa'atul uyun manyan ido to ka a ce tana da manyan ido ne ce a to ai ba ta da kyawu a ba irin na duniya ba sannan idanunsu kwari ya cika kwarai sannan bakin shi kuma ya cika kwarai kasan idan baki shi na tsakiyar kwari kwarai za ka ga ya haibar yana yawwa kajar da eh a mafarkin shi aina jami'in ne a iyi kaji sha'ire ce budurwa ta wadda yake so wa aina ne ƙala Allah kuna fakanata yarinya ce wadda yake so alallahu idanunta aina ne ido biyu alallahu Allah ya ce musu kuna ku kasance fa karanta sai sun kasance yace to faula ne bil albabi ma tafalul khamr fa'ula ne musanna ne na fa'ulun an gane ko suna aikata ma ido ma taf'alul khamr abinda giya take aikata ma ido malam bisu mu giya take aikata ma ido eh abin da ja yanzu in mutum ya sha giya in shi kai in shi na tahiya tangadi shi ke yi ai irin su ba su ba su gani da kyau don ce to in ka kalle ta yadda ka san wanda ya sha giya ka tangadi haka nan ka tangadi abu ne wasu mashirar su bai tutuka ce aina o in nazarata ilaika saqatka bil ainaini khamra abu ne wasu sha'iri na daular abbasiya ba farisi ne Allah ce to ka annahun na baidun maknun ka ce dai kwai ne wanda an ka boye ka san wanda ya san kwai na kaji wanda a cikin uri boye lokacin da za a haife shi na sabon nan zaka ganshi na kirkirniya sabanin kwai wanda an waje iska da bugun shi kwana biyu da zai ga lamari ya baci eh shi yasa mace in tana son dare da ta tsaya ta ɓoye kanta amma da ta bari don an kaga kyawunta shi kenan ta zan ballaga za ke da an ƙari da ita yawwa to wannan shi ne taujihul qira'at sai kuma nan illa ibadallahi al-mukhlasin a cikin aya ta saboda wannan ya maimaitu kwarai da gaske a cikin suratul abin nan suratul me yake da suna suratul safat ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sai ka sai ka riki nafi imamu nafi al-madani da imam asim da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyuna ne guda hudu sun karanta illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayan Allah waɗanda an ka tsarkake su ko ba ka dan bane yawwa sauran sun karanta al-mukhlisi na wanda sun ka tsarkake niyyar su to wannan dai mutum bai iya tsarkake niyyar shi in ba Allah ne ya tsarkake shi ba kuma karan bane yawwa kadiba cikin wannan kalma duk inda ta zo cikin alqur'ani kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 577 duk inda ka gane ta kuma can sai ka iska bayani ya mai mutu ba sani ko mun fahimta ba yawwa to daga nan sai aka kawo kissa ko labari na annabi Ibrahim عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم an gane ko yawwa to shi ma dai taujihul qira'at kin shi galibi ya gabata ya bunayya da ya bunayyi duk an yi bayanin wannan an gane ko da kuma da yace ya abatif al ma tu'mar an gane ko ibnu amir ad-dimashqi da abu jafar sun karanta ya abataf al ma tu'mar wannan duk baya canza ma'ana ya nemi baban shi ya abin nan to yanzu inda akwai taujihul qira'at inda zai kuma abin nan ya bayyana sai qira'ata qira'ata ta annabi ibrahim afwan yawa a safhata a ayata 94 inda Allah yake cewa mutanen shi fa aqbalu ilaihi yazifuna suka fuskanto shi yazifuna an gane ko yawwa hamza ya karanta ya zufuna an gane ko yawwa in an ce ya zifuna daga zaffa ya zifuni shi na gaugawa an gane ko yawwa to in an karanta kuma yu zafuna kamar suna koro waɗansu mutane ba da sun sa waɗansu gaugawa kenan yu zafuna gairahu an gane ko shi ko ya zifuna suna suna gaugawa kenan ma'ana sunan waccan qira'a ta jamhur ta nuna su sun yi gaugawa ita ko waccan qira'a ta nuna ni sun sa wasu gaugawa kenan ba su kade sun ka sun zo tare da musu shi yasa ba ake cewa azzafa adabu zifaf azzifaf kenan shine mi Sheikh Nasiruddin Albani da littafi adabu zifaf ko yadda ake kan mace dan saboda mace ba ta kai kanta gidan ango an gane ko sai dai sai dai a kai ta ko ba ga bane to zaffa yanzu fa amma yan duniya suna yakan kasu yanzu a zamanin da muke ciki in ta iya mota sai su ja ita a bar tana zuwa kawai a hada wata inda unguwar take ko da ya ba kayan lokacin ta san wurin shikenan kawai sai ta kunna motar ta da kanta a yan duniya su yanzu ba su duniya sai an kawai da matsayi eh ko ba a kai ba wai ana nan amma dai ma suna yakan kasu su wajen tura ma ai ba wani abu na ba zan ta ma akai amarya bai kota su mun wajen mu na ake cewa za a kai amarya an gani ko fa aqbalu ilayhi yuzifun ba yuzafun ba yuzifun suna gaugawa suna kamar motsar da waɗansu suna kore waɗansu a ta yi gaugawa a gani su suna son su zo su gani kuma suna son su kore wasu kaga lamari ya ɓaci an gane ko yawwa to yanzu a kistar da za mu tashi a kanta wadda akwai taujihul qira'at a cikinta ita ce kista ta Ilyas alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim kafin mu shiga kista ta Ilyas akwai mantuwa da muka yi luka kista annabi Ibrahim wajen ɗansa da ya roƙi Allah ce rabbi habli min salihin Allah ka bani da daga cikin nagari fa basharnahu bi gulamin halim ko nan dai an ka kawo halim sauran kuma alim ne to can alim alim wajen ishaq ne nan kuma halim nan wajen isma'il ne falamma balaga ma sa'ya lokacin da ya kai lokacin da zai iya tafiya tare da baban qala ya bunayya ko ya bunayyi ko ba karan bane mun faɗi sabanin wato kira'acin da ake tojihin shi ya ce ya kai ɗan ɗana ina fata an fahimci ni yawwa hafsu ya karanta ya bunayya a nan sauran kuma sun karanta ya bunayyi wato ya kai ɗan ƙaramin ɗana inni ara fil manami ni ina gani a cikin bacci anni azbahuka cewa ina yanka ka fanzur ma za tara kadiba mi kake gani shi kuma hamza da kisa'i da khalaf sun karanta fanzur ma za turi kenan ka duba mi za ka kawo naka na ra'ayi domin turi ai wato ma za turihi kenan mi za ka kawo naka na ra'ayi ma za ta hamilu alaihi min al-i'tiqad an gane ko yawwa ma za kenan turihi kenan turini iyahu an gane ko ma za tara kuma nan sai zamanto nan abinda za ka gani an gane ko yawwa a ƙira'a waccan an shafi maf'ulun bihi guda biyu turini iyahu an gane ko ita ko waccan fanzur ma za tara kenan sai zamanto maf'ulun bihi wato an shafe shi yawwa shine abinda ya kamata mu gane ma za tara ko tara ta attaqidu kenan abinda kai i'tiqadi ba taraba waccan ta gani kenan kuma mun faɗa ma za tana iya zamantowa gaba ɗaya haɗa ta zamanto kenan suna ne na tambaya sai zamanto ma za mubtada tara shi na matsayin fi'ili ne mudari'i matsayin khabar an gane ko kenan ayyu shay'in ayyu shay'in tarahu ko kuma ma ta zamanto tambaya za bi ma'anar lazi kina ayyu shay'in allazi tarahu sai zamanto an shahi wato abinda zai dawo zuwa gare shi duk dai da ta kai ta kawo ko ka ce ma ita ce matsayin mubtada za a shi ne matsayin khabar an gane ko yawwa kenan tarahu ta zamanto jumla ce da take da alaka da ismul mawsul ta kuma silatul mawsul alladhi tarahu ko kuma ma za gaba da zamanto ita ce suna tara ya zamanto shi ne matsayin khabar yawwa to wannan ana raddi ne wa kistat ana yin raddi ne ga wanda suke cewa ba annabi isma'ila bane don dalilin da yake nuna annabi isma'ila ne shi annabi yaqub da an ka zo kista shi cewa an kai wa min wara'i ishaqa yaqub kaga an faɗa ma annabi ibrahim cewa ai masa bushara cewa ishaqa zai ahi yaqub to kenan kuma babu hikima ji sun kai ce shi yanke shi tunda ya san da zai aihu ba sai ko mun fahimta ba shi Ismail da ba da labarin zai haihu ba shi ne a cikin yanka shi akwai jarabawa mun gane ko kuma na akwai wata matsala ta usulul fiqi wadda ya kamata mu kawo ta shine cewa Allah ya umurci Annabi Ibrahim da yanka dan shi amma kuma Allah bai bai kaddara za a yanka shi ba to kenan me me amfanin a umurce shi yanka shi kuma an san ba zai yanku ba an gane ko to qur'ani ya fassara inna hadha lahuwal bala'ul mubin akwai jarabawa ciki kenan don a jarraba shi Allah na iya cewa kai abu kuma baka iya yi in ka kai inda baka iya yin to ai shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an gane ko yawwa kuma ai hattara kissoshin annabawa inna kadhalika najzil muhsinin ita kissa ta annabi Ibrahima na farko inna kadhalika najzil muhsinin na biyu kuma kadhalika najzil muhsinin babu illa a kissa ta annabi Ibrahima kissa da zamu tashi akan ta sai kissa ta Ilyas a aya ta abin nan 123 wa inna Ilyas lamin al-mursalin tabbas Ilyas yana daga cikin manzanni iz qala liqaumihi ala tattaqun lokacin da yace ma mutanensa ba za ku ji tsoron Allah ba atad'una ba'lan yanzu kuna kiran ba'lan ba'lan ana nufin dan maraki kenan tana yawa sun yi gumcin dan maraki wa tadharuna ahsanal khaliqin kuma ku bar Allah subhanahu wata'ala shine ahsan ahsanal khaliqina mafi kyautata halitta to ainin babu wanda ya halitta irin ta Allah balantana a ce mafi kyautata halitta kina Allah mai kyautata halitta yawwa wannan shine ko kuma doki al-khaliqina at-taqdir kina Allah shine ahsanul muqaddirina domin idan zaka kaddara abu to duk da yake bayi jinsin su ba ɗayan da na ubangiji ba zatin su ba ɗaya bane amma su ma suna kaddara nasu shi yasa mutane da sun sassaka waɗansu abubuwa cikin hadisi za a zo ranar tashi alkiyama a ce musu ahyu ma khalaqtum kinan ku rayar da abin da kun ka kaddara shi gashi nan kun yi shi kun kwaba shi kamar dan adam amma kuma ko kun yi shi wata sura ta wata halitta amma kuma ba ta abin nan ba sai kun fahimta ba yawwa to sai ce mi Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalina ko baka da bani shi ahsanul khaliqin kin nan shine Allah Allah rabbakum kuma ubangijinku wa rabb abaikum al-awwalina kuma shine ubangijinku iyayenku na farko an gane ko yawa sun karanta kidan da fatha wannan ita ce qira'a ta hafs rawina asim al-kufi kuma ita ce qira'a ta yaqub al-hadrami al-basri ita ce qira'a kuma ta hamza da kisa'i da khalaf wadanda kufiyuna ne qur'ani Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalina ko ba haka ba yawa sun kace to kenan wannan ana iya doka shi kenan a matsayin badalina na ahsanal khaliqina badal ko atfu bayan tunda an ce ahsanal khaliqina shine mafi kyautata wato waye shi Allah an gane ko kina sai zamanto Allah da rabbakum da rabb abaikum alawwalina badali ne na ahsanal khaliqin wasanin kuma fahimta ba yawa su ko sauran sun karanta Allahu rabbukum wa rabbu abaikum alawwalina an gane ko sai da manto kenan Allahu matsayin khabar shiki kenan huwa Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalina muna ganewa yawwa to wannan kenan to shi yasa suke kawowa cewa a cikin توجيه القراءات ابن مجله التدبر صفحه 49 zuwa ta 48 zuwa da tara sun kawo wata ka'ida ta balaga muakkidatul kalami kathira abubuwan da ake karfafa magana da su suna da yawa sun kace min ha inna akwai inna sannan akwai lakinna sannan akwai lamul ibtida'i wanda kake cewa la muhammadun jalisun da wal qasami da qasam rantsuwa wal hurufuz za'ida da harufa waɗanda an ka ƙara ba ana nufin an ƙara cikin ƙur'ani ba an kawo su ne don ƙarfafa ma'ana wa ismiyatul jumla da jumla ismiya jumla ismiya tana nuna abu ya tabbata muhammadun jalisun ta fi ƙarfi daga jalasa muhammad sannan kuma wal khabaru al muradu bihi al insha kuma lokaci a bada labari amma ba labarin ake nufi ba insha'i ko umarni ko hali ko abin da ya kama da haka wanda Allah ya ce walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kaga wanda sun ka mutu daga cikin ku matan su suna zama wata hudu da kwana goma amma umurni ne an ka ba su li yatarabbasna bi anfusihinna wa damirul fasli sannan ana kawo damirul fasli an gane ko kamar huwa wa ula'ika humul muflihun a yana ita wa ula'ika muflihun kaga duka an kawo hum ne littakidi to kenan nan sun faɗa daga cikin abinda ake karfafa ana da shi shine ni jumla ismiya to kaga nan yace Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalina kaga wa tazaruna ahsanal khaliqina Allah rabbukum nan ba jumla ce wato abin nan bane ba ba jumla ce ismiya ba amma an ka dauko Allahu rabbukum ai huwa Allahu rabbukum kinan tabbace ta nuna a kowane lokaci Allah shine ubangijin su kinan akwai mi akwai ta'kidi anan ba sani ko mun fahimta ba eh huwa Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalina taw sai Allah ya ce fakadabuhu sun karyata shi ko fa innahum la muhdaruna to su za a halarto da su ayoyin da sun kawo da za a halarto da su a kiyama da kuma wanda za a halarto da su a bakin wuta suna da yawa cikin Qur'ani an gane ko illa ibadallahi almukhlasina sai bayan Allah masu tsarkake niyyar su mukhlasina waɗanda an ka tsarkake su haka nafi ya karanta da Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf sauran sun karanta kuma mukhlisina masu tsarkake niyya dama in Allah bai tsarkake ka ba ai ba za ka iya tsarkake niyyar ka ba mun gane ko yawwa to bayan wannan sai mu zo zuwa wurare guda biyu na ƙarshe inda Allah subhanahu wa ta'ala ce fastaftihim a aya ta 149 bayan an ƙara bada labarin annabawa fastaftihim ka tambayi mutanen makka kenan ali rabbikal banatu yanzu ubangijin kashi adda ƴaƴa mata wala humul banuna su ko su kare adda ɗiya maza kaji wani rabu su abinda ba su sun ka ba Allah wai ja'alu lillahi ma yakrahuna Allah ce am khalaqnal malaikata inasan shin ko mun halicci malaiku ya'ya mata ne wahum shahidun suna kallo da wannan ne malamai sun ce ba a ce malaiku mata ba a ce musu maza don in kace mata na malamai su ba sai a ce kawo hujja in kace maza na kuma kawo hujja sai ka kama bakin ka eh ban ji ba kuma Allah ya ce can ne su bi su kuru malaikatu a ina an ka ce masu ilai su bi kuma ɗaya kawai ka zama dai su ba ka ce musu maza ba ka ce musu mata don ba ka da dalili sai ka bar su halitta ce daga cikin halittun Allah ka cira in kuma ka ce mata ne to kawo dalili in ka ce maza ne kawo dalili ala innahum min ifkim la yaquluna ala in ji malaman zore ku saurara harful istiftah in ji malaman nahwu innahum su min ifkihim yana daga cikin ƙaryar su la yaquluna suke cewa waladallahu Allah ya aihu wa innahum lakadibuna lalle su tabbat makaryata ne an gane ko to wa innahum lakadibun astafa albanati ala albanin shi yanzu Allah ya zabi mata ƴaƴa mata asalin istafa istafani an ƙara alifin da ta to saboda ta wato ta zo swadun ya gabace ta sai an kamar da ta ni ta koma kawon an ka ce astafa albanati shin yanzu Allah ya zaɓi ‘ya'ya mata alal banina a kan ‘ya'ya maza da suke faɗin wannan magana an gane ko imamu abu ja'far ya karanta istafal wato abin nan banati alal bani kenan Allah yana bada labari ƙaryarsu ce suke faɗa istafal banati alal bani Allah ya zaɓi wato ‘ya'ya mata akan mi akan ‘ya'ya maza sai zaman to bi lafzil ikhbari ne kamar labari ne an ka ci gaba da bayarwa shi ko asfafa albanati alal banin nan kaman musu ne ake musu tambaya ce ta musu yanzu a ce Allah ana tambaya ku Allah ya zabi ƴaƴa mata ku kuma ya baku maza Allah ce malakum kayfa tahkumuna in ya sami ku ta kakari kuke yin hukunci afala tadhakkaruna ko ba haka ba Imam Hafs wanda rawi ne na wato Asim al-Kufi da Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta afala tadhakkaruna kina asalin shi afala tadhakkaruna sai an ka shafe ta'un daya su ko sauran sun karanta afala tazakkaruna kenan sai zamanto ta tazakkaruna ta umbuda aka mai da ta takko ba zalu shin ba ku wa astuwa Allah ce fa atubi kitabikum in kuntum sadiqina ku zo da littafin ku ha in kuna da gaskiya akan wannan bayani da kuke yi Allah ce waja'alu sun sanya su mutanen makka kenan wa bainal jinnati da kuma aljannu wasu malamai suka ce na aljinnati mala'iku ake nufi eh wa bainal jinnati eh tsakanin Allah da kuma aljannu nasaban nasaba kina sun ce aljannu su ba ƴaƴan Allah ne ko kuma bainal jinnati don wasu malamai suka ce mala'iku ake nufi don ana zancen mala'iku ne an kira su aljinna domin kalima ta jimun da nunun da nunun a larabci tana nufin almastur abinda ba a gani da kaga jimun da nunun da nunun sun haɗu to tana nuna an ɓoye wani abu shi yasa an ka ce aljannatu aljanna domin in ka shiga cikin ta itacen ta za su ɓoye ka ba a ganin ka an gane ko multafatun bi ashjariha an ce aljinnatu aljannu bi annahum masturuna anil a'yun ba a ganin su aljunnatu kariya sulke kenan saboda yasturul as-sadr yana ruhi kirjin ka ba a kai ba a ganin shi almajnun ba hukaci لانه مستور العقل hankalin shi an abin nan falamma janna alaihi al-layl kaga dare ya ruhi shi kenan kaw aljinan zuciya ba ganin zuciya eh aljanin dan ta yana son cikin ciki ba ganin shi alaran ba kaw oh jannatu mun kawo shi da jannatu da jannatu da jannatu mun kawo shi musallasun lugawi mukhtaliful ma'ana mutai ko a tsaya bakin nan to almuhimu da sun ce mala'iku ake nufi anan saboda ba a ganin su ce an ka kira su aljinnatu wasu sun ce aljannu ake nufi wala qad alimatil jinnatu to su aljannu sun sani innahum lamuhdarun su za a halarto da su an gane ko eh to ai su aljannu za a halarto su to su mala'iku za a halarto da su tabbata mala'iku za a halarto da su wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun dan kaka ce muhdarun amma su mala'iku ba za a halarto su za a yi musu azaba ba dan ba su saba ma Allah mun gane ko sai Allah ce subhanallahi amma yasifun kenan tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifanta Allah da shi ma mausuliya ce kenan akwai al-ijmal an gane ko duk abin da suke sifanta Allah da shi wanda bai dace ba ayoyi suna nan sun yi bayanin wannan sai Allah ce illa ibadallahi mukhlasina sai bayan Allah wanda an ka tsarkake an gane ko yawwa imamu nafi al-madani da asim da hamza da kisa'i da khalaf su kuma wadanda ku filo sun karanta illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayan Allah wadanda Allah ya tsarkake su Allah ya sanya mu daga cikin su ko sauran sun karanta illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayan Allah masu tsarkake niyya Allah ya sanya mu daga cikin su da ba baka iya tsarkake niyya ka sani sai in Allah ya so wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kuma kan bani wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima a cikin suratul insan malamin su bafu to nan ya kamata mu ja burki saboda sura ta kare kuma lokaci ya kai abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته